أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولد ساكي هدوى أولنا مسلسين أبو هريرة رضي الله عنه لكن أنت كتب من شيخ أيوم مريشن الصبر قومت ينشد قوة رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda wannan shi zai nuna mana yadda duniya take gudu kamar shekaran jiya ne muka fara kamar ma jiya ne kai muka ce muna ɗaya ga watan azumi yau ga shi mun kai goma ga wata to yadda agogo ke gudu haka rayuwa take gudu kuma ba ta tsaya ba muna tafiya ne zuwa ga ajillan mu kowa da iya inda tafiyarsa za ta tsaya kuma babu wanda ya san yaushe ne zai kai gaba ɗaya mu gudu muke yi duniyar gudu take yi ina za muna kabari za muna yaushe za mu kai Allah ya da sani saboda haka mu yi kokari mu ci moriyar wannan lokaci mai albarka lokacin ibada lokacin karatu lokacin sada zumunci lokacin sadaka lokacin zikiri lokacin karatun qur'ani lokacin ayyukan alkhairi Allah kai mana dace za mu tashi kan aya ta goma sha takwas cikin suratul rahman للذين استجابوا لربهم الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد رأيوا قبل أنت أيكاد القرآن كما وعدين متاني إلي دوني لما سكرت كرا بوئن لكي وكيل كرا sai Allah ta'ala ya fara bayanin sakamakon masu karɓa kira alladhina istajabu li rabbihim al-husna waɗanda suka karɓa kiran ubangijin su suna da al-husna ita ce aljanna Allah ka azurta mu aljanna kamar yadda a surat Yunus Allah ke cewa lillazina ahsanu al-husna sai ce wa ziyada masu kyautatawa a nan duniya a lahira suna da kyakkyawa mafi kyawu al-husna وزيادة سنة قاري ما لبست في إيش على حسنة إيش تي وجه تكي متقاقة شو إيش تي وجه تكي متقاقة جن دائي إيش تي تقولي جنيمة هكا الجنة كنا to menene ziyada in mun shiga aljanna menene ziyada shine a babu dama mu zama dokin sarki wanda muka tsarar da rayuwar wajen bautarsa muna shauƙin sa muna ƙaunarsa amma ba mu taɓa ganin sa a bamu damar mu ga Allah ya fi daɗi bisa ga shiga cikin wata ainihin ita aljannar kanta sannan ganin Allah a wannan rana shine alami na yardarsa Allah ta'ala ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun kafirai a wannan rana za a sa shamaki tsakanin su da Allah zaka alamar Allah ya yarda da kai ya bada daman ka gana da shi to yarda Allah ita kuma tana gaba da aljanna domin ita ke nuna ba zai sake fushi da kai ba har abada shi ko laifin daɗi da manna aka ce ƙare in baka samu yarda Allah ba domin imar da kake ba za ka ƙare ne to idan Allah ya yarda da kai shi ke nan babu sauran ka sake gama da matsala Allah ka yarda da mu ka samu cikin ni'ima wallazina lam yastajibu lahu waɗanda suka ki karɓa ma Allah kiransa ya ce ku zo sun ki zuwa ya ce ku yi sun ki ya ce ku bari sun ƙi bari ya ce ku saurara sun ƙi su saurara Allah ce akwai ranar da za su yi wato ranar da ake ce mai ƙin dillanci lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih inda a ce duk abin da ke cikin ƙasa nasu ne kuma an ƙara musu wani irinsa to a ranar saboda tsananin azaba da za su gani za su miƙa shi domin neman fansa to ina gaba su da komai ka ƙaddara mutumin da yake a garinsu mawadaci ne mai arziki ne mashahurin ɗan kasuwa ne misali yana ƙauyen sokoto ko yana cikin birnin sokoto sai ya tashi ya sai onata dukiyarsa gaba ɗaya tana sokoto sai faɗa wani hali na tashin hankali da wahala babu wanda ya san shi babu wanda ya san cewa shi mai arziki ne to da me zai fidda kansa wahalar da ya shiga a wancan lokacin zai yi gurin duk abin da ya mallaka a garinsu ina ma za a kawo shi a fidda shi daga waccan wahala to wannan fa yana da wani abin da ya ajiye kenan to wanda baya da komai duk abin da ya tara a duniya ya bari magada sun kwashi sun watse tsakaninsu su ma kansu sun halaka ya zo lahira duk da da likafanin da yake sai da shi kasa ta cinye shi kadai bai tashi ko likafani ba yi shi alƙalami baka mallaka ba agogo baka mallaka ba zobe baka da shi kai kare wacce baka da takalma baka da hula baka da bankin da zaka rufe al'aurarka to a wannan rana idan kaga bala'i da me zaka fanshi kanka shine Allah ta'ala yake cewa da suna da duk abin da yake cikin ƙasa sannan a ƙara musu wani irin sa za su nemi fansar azabar Allah a wannan rana da wannan abin amma ba su da shi kuma tare da haka Allah ce ma ta kubbila minhu da sun kawo ma ba za ka karɓa ba to bale kuma da ba su da shi ulaika lahum su'ul hisab wadancanan ka su ne waɗanda suke da mummunan hisabi su ne waɗanda za a yi musu hisabi akan diddigi za su ya wailatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira ولا يظلم ربك أحدا بس كيتو كيتمو me ya samu wannan littafi na Allah ne shi ba abin da yake bari bai manta komai ba duk da kyalle idon ka kai kai mawar kallon wulakanci sai ka tarar da shi a littafin ka wajen juma amilu hadira sai su tarar da an kunna musu bidiyo na abin da suka aikata ga su suna gani wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijin ka bai zalunta kowa to wannan shine su'ul hisab akwai wanda Allah ba zai musu su'ul hisab ba zai musu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasab hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda za a bashi takarda da hannun dama Allah ce za a mashi hisabi mai sauki ba hisabin jijjigi ba za a ce daga shekara ta dubu biyu daidai zuwa biyu da dubu biyu da goma mai kai sai ka ce ai wannan lokaci ni ne darakta a finance da ma'aikata kaza kudin jama'a suna hannunka shekara goma amma a maka tambaya ta rabin miki a wuce akwai hisabin yasirin da ya kai wannan yadda za a ɗauki shekara guda tilo a ce duk abin duk akawun ɗin ma'aikatarka na wannan watan da bai bi masa har shekara ta ƙare za a bi diddigi za a kama kalle ko za a kama to wannan shi ne su'ul hisab kuma shi ne hisabun asira wa amma man uti kitabu wara'a zahri fa sawfa yuhasabu fa sawfa yad'u Allah wa yasla sa'ira تسوني ودن أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم كما هو مرسو إتتي وتا ود إتتي متسر قوة إلى العذاب دب لا إلى الجدة قال أنا من يوم قال أنا من ذاتي قال أنا من وتا قال أنا من بلائي قال دوي قال واري قال أنتي قال وحالة الله يبئس المهاد سردوا أنهم تبتا دو وند وتا إتتي شبت أسفار to tir da wannan shimfiɗa domin ana yin shimfiɗa ne don me don a samu tabbaci shi yasa ake kiranta sakar shi yasa ake kiranta makar shi yasa ake kiranta bihar saboda za ka samu hutu a kai to wanda wuta ce shimfiɗa ta ga yamin wani irin hutu yake cikin sa yana hutawa wa bai san hal aka man ya'lamu annama unzila ilayka أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب zuwa ne ne الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق sannan kuma والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب bayan haka والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار wani irin gida ne جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم na'am
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب suna ce masu ne سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى Allah ke shin wanda ya san cewa hakika abinda aka saukar maka zuwa daga wurin Allah abinda aka saukar zuwa gare ka daga wurin ubangijinka shi ne gaskiya wanda ya san alƙur'anin nan na tare da kai gaskiya ne shin kaman huwa a'ma yana ɗaya da makawa wane ne mai gani kenan na imani kun ga nan sai Allah ta'ala ya muqabala tsakanin imani da makanta mai imani shine mai gani wani maras imani fa shi kuma sunan sa baka afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma wanda ya san cewa alqur'ani da aka saukar maka gaskiya ce daga wurin Allah ya karba ya yarda yana karantawa yana sauraron fassara yana aiki da shi zai daidai da makamu jama'a musulmi mu gode ma Allah don mu Allah ya buɗe mana idanunmu ya wayar da kawunan mu mun san alƙur'ani gaskiya ne har muna zuwa muna neman mu Allah ya faɗa cikin Qur'ani muna kokarin mu aikata wanda ba mu ba makafi ne saboda Allah ya toshe musu basira ba su gano wannan gaskiyar ba innama yatazakkaru ulul albab waɗanda kawai ke iya wa'azuwa masu faɗaka su ne ulul albab masu hankali to hankali iri iri su wane ne masu hankali me ke nuna kana da hankali sai Allah ta'ala ya san sufofi guda goma waɗanda ke gwada maka wane ne mai hankali wanda ya tara goma din nan ya samu maki ɗari bisa ɗari kowane yana da maki goma wanda yake da tara cikin goma yana da maki casa'in cikin ɗari wanda yake da bakwai yana da saba'in cikin ɗari wanda a biyar yana da goma goma a sauran biyar yana da maki biyu uku to sai ka haɗa kowa da irin nasa ba ka gwargwadon cikar waɗannan sifofi da za mu faɗa a gurinka gwargwadon hankalinka gwargwadon zamanka kammalalin إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله سوني وأن تكي تك الأورى الله تاكن فاري كاي الأورى إذا الله فكان كدشي نبوتا كاي الأورى إذا الله فكان كدشي نبيايا بأنبي الله كاي الأورى إذا الله نكتب أمر ننسى درنقوما للتاتسة كاي الأورى إذا الله نسادة من ترئي أموانك كاي الأورى إذا الله na kyautata ma iyayenka kayi alkawari ga Allah na tausaya ma ƙasa da kai kayi alkawari ga Allah da abubuwa masu ɗimbin yawa yufuna bi ahdillah kullum suna karamin wani alkawari ne ma Allah ya cika wala yanquduna al-mithaq ba sa kanta alkawari wanda suka karfafar da shi a wurin Allah wallazina yasluna ma amara Allah bi an yusalla su ne waɗanda suke sadar da abin da duk Allah ya umarni a sadar da shi akwai igiya tsakaninka da Allah akwai igiya tsakaninka da alƙur'ani akwai igiya tsakaninka da manzon Allah akwai igiya tsakaninka da masoyin manzon Allah iyalansa da sahabbansa akwai igiya tsakaninka da malamai magadan annabawa akwai igiya tsakaninka da uwaye akwai igiya tsakaninka da dangi akwai igiya tsakaninka da ƴaƴa akwai igiya tsakanin sarki da talaka akwai igiya tsakanin miji da mata akwai igiya tsakanin suruki da suruki akwai igiya tsakanin mai ciniki da mai ciniki akwai igiya tsakanin ɗan kwangila da gwamnati akwai igiya tsakanin malami da ƴan makaranta akwai igiya tsakanin makoci da makoci kowa na da wata igiya wanda ta haɗa shi da Allah kuma ta haɗa shi da mutane to ka san haƙƙin wannan igiyar da ke tsakanin ku ka sadar da ita idan ka tsinke guda to ka rage maki cikin makin ka goma na wannan baki ya saluna ma amara Allah bihi an yusa suna sada duk abin da Allah ya umarce ka sadar da shi me zai taimake ka ka sadar da igiyoyin da ke tsakaninka da Allah da wanda ke tsakaninka da talikai shine ka ji tsoron Allah talaka wa shawara Allah suna tsoron ubangijinsu ويخافون سوء الحساب سنا جن صورم ممن حساب سنة بكي مغانا كل سنا فاتر حساب سوكي حساب من الله لكن سنا أي كان لما سوكي نسو حساب لكن سوى بنسو الله سوى الذين صبروا سوني وأن سكي حقولي ابتغاء وجه ربهم أما سنا حقولي دون نيمن يرجع أبنجي domin gamsar da Ubangiji suke yin haƙuri kenan anan akwai sabr akwai haƙuri akwai sabir mai haƙuri akwai masburun alaihi abinda ake haƙuri a kan mene ne sabr me haƙuri shi ne juriya shi ne haɗe kwaɗayi shi ne dace zuciya haƙuri iri-iri ne akwai haƙurin takalif takalif na Ubangiji. Ba domin mun daura zuciya ba, ai ba lalle ne zama yi azumi ba, ashe ba a ko suna nan ba su azumi ba? Me yasa? Ba su da haƙuri da nauyin da Allah ya ɗora musu. Ba domin ka yi haƙuri ba, ba za ka iya tarbiyyar ƴaƴa ba. Ashe haƙuri akan nauye-nauyen da Allah ya ɗora maka, haƙuri ne. Sannan akwai haƙurin kaddara ta Allah wadda baka da abokin husuma a cikinta sannan akwai haƙuri na abin da ɗan uwanka mutum ya cuta maka akwai bambancin kana zaune ƙarƙashin bishiya sai reshe yanke sai ya faɗo maka sai ka sadu kare ya fara a kafaɗa da wani ƙato ya taso ya sheko da gudu ba baka san hawa ba baka san sauka ba da irin wannan rashin da ita ya fada wa ya kalle ma ka fada wani ka ta sauki yin hakurin sa ta farko ko da biyu yau ai da banda farkon dole to da wa za ka yi jayayya da ita ba wata jayayya da za ka yi sau da kamar nan ce haƙuri mataki da shi ne shi sa kowanne Allah ya faɗe cikin alƙur'ani da Allah ya ce wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنا هقول نوع إذا فرقوا الله تعالى يكيني شيني تكاليفنا الله كي هقولي أكن بين الله كي هقولي أكن برن صاحب الله تود الله تعالى واصبر على ما أصابك كي هقولي أبن دي يتمك أبن دي يصابك كبرم الله wani iri yake nufi wannan da baka da abokin jayayya ko to da Allah ta'ala ce wala mun sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur wanda yake nufi wanda yayi hakuri kuma ya yafe ashe wani da ya taba cikin da haka kowace hakuri ana so zan kana da nasibi a cikin sa amma idan za ka yi hakuri ka yi hakuri ba don ka kasa ba ka yi hakuri don neman yadda Allah akwai wanda kasawa ta sa zai yaƙi wanda aka mari matarsa ya yi jan ido ya ce in ka isa ka sake ya sake ribe ce ta sake watsa mata mari ya duba ya ga wurin jirgin kato ne bai iya kuma ne ya yi ƙafi ya ce bashi da Allah Allah zai rama don Allah ya ƙyale don bai iya ba a shi ya ga abin da ya fi ƙarfin wani kuma zai yi haƙuri ne don me don gudun a zarge shi ko a zage shi ko don gudun wani abin da zai iya faruwa gare shi na zubar girma ko faɗin mutunci da sauransu da sauransu to mumini in zai yi haƙuri duk ba da wani zai haƙuri ba zai yi haƙuri ne don ya gwama abin da ya faru da ƙaddarar Allah wannan abin da ya same ni Allah ne ya hukunta zai same ni saboda haka sai ya haƙuri don neman yadda Allah shi yasa ake son haƙuri a lokacin da matsala ta faru lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo makabarta sai ta da wata mata ta rungume kabarin ɗanta tana ta faman kuka sai ya ce ya amatallahi ittaqillaha biri ake bai wa Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri sai ta dube shi bata san kowa ne ne ta ce ka suka bani ne dan ba kai ne abin ya cimma ba duk wanda wannan bala'i ya cimma dole sai ya yi kuka ka bar ni in yi kuka in more sai da ya wuce sai ne kyautu kin san kowa ne ne ta ce a hanci aka sai manzon Allah ne sai kuka ya ɓace sai tashin hankali yanzu manzon Allah ne ta gaya wannan magana sai ta zabura ta je gidansa ba ta zuwa gidan mai Allah ta yi tsammanin ta tarar da masu gadi da da wato ainihin masu hana a shiga da jekada da da zagi da waye da waye ba kowa kawai ta sallama kuma aka ba ta izini ta shige cikin gidan sai tarar da mai Allah zai mutane da iyalan ta ce wallahi ban sai da kai ne wala zan ka zo maka wasa ko ina cikin hali na damuwa sai ce mata inna masabru inda fadmatul ula haƙuri mai lada shi ne wanda aka yi lokacin bugun fari sanda matsala ta zo sannan za ta buji zuciyarka ta a wannan ake so kai kuma kwakwalwarka ta zo maka da bayani cewa umarnin Allah ne ka yi haƙuri sai ka bar Allah والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة كما سوني وإن سكت غير الصلاة أشيء غير الصلاة هنا سكين سكوة ما فهمت كيف wanda baya sallah baya da hankali baya da cikakken hankali baya da cikakken lura shi yasa wani lokaci wanda ba musulmi ba in yi wani abu sai sai ya baka mamaki sai ka ga wautarsa hankali bai ishe shi ku tuna ba muna karanta shi ba mu ulul albab ne ko Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سوني وإن استسعيد da sallah kuma suke ciyarwa daga abin da muka azarta su sirran wa alaniya suna yi kai da ƙoƙi akwai lokacin da za su yi sadaka a fili akwai lokacin da za su yi sadaka a koyi akwai lokacin da ta kama a yi a fili bilmunasaba tun ranar farkon azumi har zuwa jiya tara ga wata kullum ina so ƙarshen karatu in sanar da su asusun manara wanda ƙungiyar da wata zalisi zira da kamata suna ta kafa na tallafa ma marayu wanda duk shekara mun saba a nan muna kai ta mu gudunmawa sai yanzu Allah ya tuna kullum sai an gaba karatu da ke tunawa da haka idan an kare su tuna mini mu sake buɗe wannan asusun Allah ya ce an fa sirra akwai abin da asarci kake akwai abin da fili kake yanzu irin wannan asusun tallafi na manara wanda a ƙarƙashinsa shekaran bara aka ɗauki tirela goma na abinci da tufafi aka kai na bayan Allah mutanen Borno ‘yan gudun hijira waɗanda aka kore su daga gidajensu aka ƙone gidajen aka kashe mazaje aka maraitar da yara aka gawarantar da mata shi da Allah wannan asusu da aka yi a fili an yi alheri kuɗa ya ne wani abin kuma a sarki kake yi saboda aka sadaka mataki biyu ce akwai wanda za ka yi a fili yi a fili ɗin ma ka karfafi wasu ne su ka taimaka ma wasu su yi lokacin da ash'ariyun suka zo suna cikin wani hali da ban tausayi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi wa'azi yayi wa'azi ya jama'a akwai sadaka kowa ya shiru domin kowa ta ta ishe shi kamar yau ne ba mu daɗe da rabuwa da Jonathan ba muna cikin talauci ko ba haka Buhari ko wata shida bai yi ba tukuna da haka ba mu fara warwarewa mun gama azumi abincin buɗe baki bai da kowa to ana cikin wannan yanayi kuma sai a ce kai sadaka sai kowa ya shiru can sai wani tashi faɗa da yake gidansa sai zo da mudu guda na alkama shi ya kokarin sa kenan sai ya zube gana ka sai nace a to ashe ba a rai sai aka ga manzo Allah ya murmushi sai nace a ashe ba a rai da kaɗan shi ma kai shiga gida shi sai ga yana iya ɗebo kiya uku can sai ga wani ya kawo buhu wani zo ya kawo tufafi kafin a jima kili uku daga abinci sai tufafi sai kayan girki na gida waɗanda mutane ke bukata manzo Allah ya yi farin ciki ya yi murna fuskar ta ta yi haske yana ta murmushi yana dariya har yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu min ujurihim shay ko ko asaka alkhairi za a baki ladan alkhairi a baki ladan duk wanda ya sa jari cikin alkhairin ba tare da an rage ba mai hannun jari jari haka shi masha Allah ina in bida a cikin ashe kenan komai kana yin abuwa cikin addini a wanda dai aka baka izinin kai mutane ba sa yi sai ka zo ka gwada musu kamar yadda shi wanda bawan Allah ya fara da gudu guda sai ga tuli uku na abinci da tufafi sun samu kenan sadaka ana yin ta asirce ana yin ta bayyane kowane gabarin maslaha muradi shine abin da ke cikin zuciyarka shin da kai bayyane kai ne don a gani ko kai ne don ka karfafe wasu ko kai ne don haka ta kama yanzu a fili yake tsaye sannan sadaka ta wajibi an fi yin ta bayyane saboda Allah ya yi umarni a yi idan ba ka yi aka gani ba to za a zarge ka shari'a ba ta so ka je cikin da zargi sadaka ta nafila to ita ce wacce akwai ta bayyane akwai ta asirce gargwar yadda yanayi ya kama kuma a kowace abin da ake so ya zama to lada kake nema da zaurin Allah kun ga waɗannan abubuwa guda biyu da haƙuri da aka ce da sarƙa da aka ce idan muka rike su za mu samar da abin da ake kira social immunity al'umma za ta fita matsala gaba daya a lokacin da wani ya taba ka sai ka zabura za ka rama sai ka tuna Allah ya ce ka yi haƙuri kar ka ɗauka ya kwale ka kai ma akwai lokacin da zuciya za ta sa ka yi ma wani ta'addanci shi ma wannan umarnin an ce shi ba ya haƙuri al'umma za ta zama lafiya ko za ta zama lafiya lokacin da za ka fidda abinka ka bayar saboda Allah ka ba wa wanda yake da yara ka ba wa miskini ka ba wa maraya ka ba wa wanda annoba ta cimma ka bayar don kashi da al'amuran addini kai ma akwai lokacin da bukata za ta kama ka ubangiji ya umarni da masu taimaka maka idan a yau kwanduga goza garuruwan barno suke cikin fitina da tashin hankali gobe ka san wani gari ne zai faɗa sau da a lokacin da kake haɗa tallafi ka kai masu baka sani ba wata ila kai ma wata ranar tallafin zai dawo a cikinka هذا هو الشيء كرة العدالة الاجتماعية حكم التأمين الاجتماعي واتو أبنا إنشورة إنشورة الأمن kowa yana cikin aminci kowa yana cikin wani saboda me saboda kowa aka taba zai yi hakuri sannan kowa zai yi kokari zan bai cutar ba la zarar wala zarar baka cutar da kowa ba baka bude hannu karo gobe cuta ta wani ba babu dalilin da shari'a ba inda take wani na da cuta ka rungume shi ka ɗauka ba shari'a ba ta yadda da wannan sannan shari'a ba ta yadda ka cuci wani ba kenan daga cikin sifofin masu hankali akwai yin sadaka saboda haka marowaci mahaukaci ne gwargwadon karimcin ka gwargwadon hankalinka gwargwadon rike hannunka gwargwadon tawayar hankalinka wallahi a san mahaukata da yawa tattare da mu ba mu sani ba mukan muna tattare da nau'i nau'i na hauka guntu guntu shi yasa mai yawa suka bai tsari yake cewa junudu fununu hauka iri iri to duk da sauyewa ka zan ba ka son alherin kai kai ga wani to wannan hau nau'i ne na hauka duk lokacin da wani taso ma da bukata fuskar ka sai baki to ba ka cikin nutsuwa mai hankali lokacin da aka nufato shi da bukata lokaci yake ganin ayya Allah ya ɗaga da kenan na yi daraja na yi girma لا تأخذنك غدرة من سائل فلخير دهرك أن ترى مسؤولا لا تبدي عن بالرد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا فسيئة كلمة لك تبيتو سنة سنة مسكين تفسير القرطبي أما أني نجد أقول مالني أكاسة قطر kuma turan da naji baitocin nan na rike su ina ganin da waya rana ta fito ta faɗi baitin nan na farko bai zo ne domin duk lokacin da wani ya nufo ni da bukata wallahi sai na tuna wannan magana la ta'khudannaka darjuratun min sa'ilin kar ka taba yin raki don wani ya zo roke ka fala khairu dahrika an tura masula duk cikin rayuwarka ba sanda kake da daraja kamar sanda ake roƙonka sannan ce la tujja an da raddi wajha mu'ammil mutumin da ya kaunace ka yayi fatar samun biyan bukatar saurinka kar ka fuskance shi da tare goyi kar ka fuskance shi da mummunan magana ko da baka fuska fa baka wa izzika an tura ma'mula daraja ka ita ce kullum yanzu ana kwaɗayi gare ka ana da wata bukata zuwa wurin ka sannan ce wa'alam bi annaka an qalilin sa'irul khabar ka sani ba da dadewa ba za ka zama labarin da Allah sarki mai riga riwa ne yace fa kun khabaran ya ruku jamila yi kokari labarin kai zama mai kyau ko shi ne labarin ka zai kyau in ka gyara shi yau amma jibin ana faɗin marigayi wani zai ce hi Allah bai kawar ta an ta hidada maza sun ta yi wurin Allah wani ko sai ce Allah sarki marikin baya ba da dade abin yi wata jana'iza ba ka an ta girgiza ne ba kuma ka an ce mini farin ciki ba jana'iza wani babanmu alhaji ya haya mai filinci Allah gafarta mashi ɗan kasuwa ne amma duk wanda yake kusa da shi ya shiga alherin aminin mahaifanmu ne amma duk da na kusa da nane in dai kana da hulɗa da shi to ka shaidi mutumin alkhairi to lokacin da aka zo jana'iza su za ka yi mamaki kai ka yi tsammani wani babban limami ne da cikin limaman sakkwato ka ce duk sakkwato suna wurin jana'iza kowa alkhairi sai yake faɗa to haka ake fasakun kabaran da ruku jamila ba ko wanda ya mutu za a yi tsawai Allah sarki lahira ta yi bai wani ma ya kasa riƙe bakin sai sai Allah ya ƙara da ya kasa ba a ce ba mumini ya kada mumini kowanne ya fata alheri ne amma dai gaskiya in baka shuka alherin ba to in ka mutu wallahi ba za a yi ka da alheri yana da kyau kullum sanda baka nan yanzu ana begen ka ana kewar ka ana kaunar ka kada ce sanda baka nan mun ka ji daɗi yawa wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wannan ita ce sifa ta ƙarshe ta goma Allah ya ce masu hankali idan sun yi laifi sukan tunkuɗe shi da kyautatawa mace mai hankali ita ce wacce in ta ɓata maka rai bayan ka fita za ta yi nadama sai ta dawo tana tunanin to wani irin girki ya fi so akwai wanda fa idan aka ɓata masa rai ba abin da zai masa rai irin yanzu ya tare da fatin kan zuwa gidansa ƙwarai kuwa babban mutum kuwa fatin kan zo an ɗan yanka tumatir an samu ɗan alayyahu ko zogale an dafa sama to da ya ga wannan zai huce hankalin zai kwanta wa ya dara uli bil hasanati ta yi laifi amma yanzu ta gyara saboda ta yi faɗin kallo wani kuma ba abin da yake so irin ya kuskanci gidansa ya ji ƙanshin turaren wuta yana tashi wani kuma ita yake so ya ga ta ci ado ta yi kwalliya ga idon kashe laifi tana mana ido to mumini shi ne wanda ke kashe laifinsa da ayyukan kwarai sai da na'amar radiyallahu ta'ala anhu arda ya taɓa furta wata kalma ko in ce ya yi wani tasarrufi ya wani suluki wanda bai dace da irin matsayinsa ba amma kishin addini kai shi sa ranar hudaybiya lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya karɓi sulhu da mushrikai duk sahabbai gabaki ɗayansu mai sanyin hali da mai zafin hali ba wanda ya goyi bayan wannan sulhu amma wanda ana da shara da su saboda umarni ne na Allah ko ina annabi na karatu amma nan bai ba shi kadai kashin ran sai zartar da hukunci yace ya ka kuma yace wallahi yau duk abin da suka zo da shi in ba ne yanki zumunci ne ko saba Allah wallahi zan karba su kuma sahibi yace to abu na farko a rubuta duk wanda ya musulunta in ya bar maka ka dawo nan shi babu yanci ke da muzala ke na aminci suka ce san madina duk wanda ya ji bai son addinin kai dawo ka kyale shi kun ga rabon mallali dai ko manzala ce na amince haka suka yi ta kawo shirka babban muradin annabi sallallahu alaihi wasallam abu biyu ne abu na farko a bashi izini ba iya dawo ya kuma ko kuma in yana a bari yanzu ya je sannan na biyu a tsaye da yaƙi domin zaman lafiya shi ke sa addini ya to duk wannan zaluncin da ke a ciki kawai tsaye da yaƙin nan da aka yi na shekara goma sai aka samu aminci sai kabila kabila gari gari tunga tunga jama'a jama'a ana zuwa ana shiga fi dinin lahi akwada shine sai Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina a shahid sayyidina Umar da sauran jama'a ba su ji daɗi ba amma su sun haɗe shi kuma Umar sai ya kasa hakuri sai zuci ya rasulullah shin da mu da su wa bisa gaskiya manzo Allah ya mu yace mu wa bisa gaskiya yace ba kai yace ba kai kace mana kai mafarkin za mu shiga makka wasu na aski wasu na kai ba yace ni na ga muku haka yace to dan me za mu daukar maka mu wulakanci muna bisa gaskiya kuma ga ki Allah ya gwada maka cikin mafarki cewa kuma farkin ka gaskiya ne cewa za mu sai ce to da farko dai na mafarki amma ban ce maka ba ne ba yace kuma lalle ne tabbas za ka zo wannan aiki za ka yi umra za ka yi aiki ko sai sai yace sannan ka sani ina da sabon gudun Allah ba zan saba masa ba haka wannan abin da manzo Allah ya umarnin Allah ba maganar shawara ake yi ba to inda matsalar take duk bayan yayi wannan sai ya saki zuwa waye in gizo Abubakar shi ma ya zo wurin manzo Allah ko da za a canza masa ra'ayi an faɗi wahayi ne kaga ba wurin canza ra'ayi sai zo wurin sayyidina Abubakar ya ne masa tambayoyi ikon Allah duk an so shin da manzo Allah ya bashi su Abubakar ya bashi to na sai bikin sai ya sani shi ne ce kuntu a'malu li zalika a'malan tun daga ran nan ko yaushe sai na yi wani aiki don neman Allah ya tafi wannan wannan matsayi da na ɗauka mai kyauta ba to wannan shi ne aikin mu'mini wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a kuma Allah ta'ala ya alƙawari innal hasanati yuzhibna as-sayyi'a ayyukan lada ko yaushe suna kankare mu zunubi malamai sun ce an lura da cewa mafi yawan ayyukan alkhairi masu zunubi ne ke yanzu da yawa wanda ya yi wa Allah laifi iri-iri to saboda nadama ta zuciya sai da yana tunanin bari gina masallaci ka ya kamata in tallafa ma makaranta sai ka kama kin ya zuba tirela biyu na abinci ya raba mu bayan Allah sun amfana shi can tsakaninsa da Allah ya san wani laifin yau ma Allah kafara ce yake nema kuma Allah na karɓa irin nan kafara innal hasanati idhin bisai sannan yana cikin aikin mai hankali idan kai laifi ma Allah ka zo kana neman wata hanya za ka yarda da shi ka zo kana kiyamun lai ka zo kana karatun qur'ani kana kuka ka zo kana sadaka ka je ka sada zumunta ka fitar da kuɗin ka kai wa Allah aiki don neman me don neman Allah ya fi da kuɗin da abubuwan da kai wai da ulul bil hasanati sayyi'ati Allah ce ulaika lahum uqbad da kaji waɗanda suke da kyakkyawan gida wanda za a cimma su ne ke da gidan kwarai gidan tabbata inda ba a gushewa jannatu adnin yadkhulunaha gidajen aljanna ne abin da zai baka sha'awa shine aljanna duk inda Allah ya kira ta ya kai kira ta ne da janna wato kaman ka ce wata farfajiya ce ta lambu fiha anharu a cikinta akwai koramu na ruwa a cikinta akwai itace a cikinta akwai gidaje amma ita aljanna kullum fadama ake kira janna gidan ni'ima irin yanzu ga azumi duk wanda yake da fadama a korin da zai sha iska ba can ba tun da wurin ni'ima tun da wurin jinda to aljanna fadama kuma Allah yake tajrimin yadkhuluna suna shiga wa'annan gidajen babban jin daɗin shi ne wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim za su shiga gidajen aljanna da su da waɗanda suka yi aikin kirki daga uwayensu da matayensu da zuri'a duk abin da za a baka na jin daɗi a ce iyayenka ba su zuwa ba su ciki matanka ba su ciki ƴaƴanka ba su ciki jin daɗi ya kammala yanzu daga nan najeriya a tsale ka a ce an samun maka ka tasiri gida a tsibirin island ni'ima kowace iri an tanada ko a dubai kowane irin jin daɗi yana ta an tanadan maka a ce amma banda iyayenka banda matanka banda iyayenka ka tafi kai kadai ka jiyo daɗi ya zama farko na ka zama ka tafi exile ke to sai Allah ya ce gidan aljanna za ka shiga da duk wanda an na kirki wanda ba na kirki wanda bai bi Allah ba kan wallahi ba ya dinka to da ka ko dan annabi kake karewar daraja za ka shiga aljanna sai ka bi annabi sai ka yi aiki irin nan sai ka zama man salah عند الله تعالى وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم الحاقنا ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء وأن سكي أيتهم قري وأن سكي إيماني zuri'ansu ta bi su da imani to za mu riskan masu da zuri'ansu ba tare da mu rage musu aiki ba riskan wani ake yi ma'ana Allah ba cewa zai to a tattaro ladar matakka da na babban ɗanka da na bai bi masa da na ƙarmakiyarka da na babanka da na indarka duk a tara sai a yi raba daidai sannan a jibi aljannar ta dace kuma a'a wanda duk a sama shi za a yi wanda biyu ya ci ta bakwai shi za ka tabi sauran su isko shi babu demotion cikin aljanna amma akwai promotion kaga ashe wani na cin albarka wani duk wanda yake ba a samun albarka wani yayi kuri ba daidai bane ba magana ahlus sunna ba ana samun albarka wani amma ba neman su baraki na bid'a ba su baraki na bid'a kai kwanta kana Allah ta babu albarka su cewa dan waje haka bi kawai albarka su cewa dan waje ina ne ake samun ta cikin littafansu cikin ayyukansu cikin umarninsu cikin kyawawan alherin da suka bari idan ka sai ka samu albarka amma haka kawai ka zauna hubba da kana zaman ka ana kawo maka sarar kana albarkace Allah ta ba mu albarkace amma wani abin ban mamaki inda wani daga cikin gidanku zai kuɗi abuja isko shi za ka yi kuma haka ba ka zauna ka kasa kana Allah kawo na albarkar wani da abuja abuja yanzu nan za zai biya kuɗin mota ya kai abuja ya sallah ko shi buga waya wani baka aiko da su ga hannu ba to in kana son albarkar su shehu diba da su ka samu albarka ka bi sawun su sai ka samu albarka musamman in kana cikin zuri'ar su to kar kai mamaki duk aljannar da Allah ya kishe su a yi ma promotion a kai ka san ko da ladar ka kai can bakai saboda ni saboda wannan alƙawarin na Allah wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wani ana rama ya ce ya ce to Allah ya ce a baɗin mai ce umma hatin ba sai muka ce aika gare ku a ce a suratu yusuf ba a ce warafa a abawaihi ba inda duk namiji da mace sun kaɗu wani abba ba namiji abba sai za a ce zaujai ne ko ba haka ba a ce abin nan kamarai ne a ce umarai ne a ce shekai ne babba da karami in sun haɗe babba shi ka gani yayi saboda haka idan namiji da mace sun kaɗu shi ke da duk inda Allah ya ce al-mu'minun inda ya kawo mu'minat da mu'minat din sun shigo a ciki amma saboda ya daɗa ƙaran mata sai ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كيف دق بائنكم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دم باتاسا ممكن كيران كي من بها قد ألت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم ما تسنى da abin da muke yi mu samu lada mata suna yi babu inda Allah ya ce namiji na da lada goma mace na da lada takwas da aiki guda babu wani wuri inda muka fi su wuri guda ne mu jimin cikin ibada ne su ko suna hutu suna yankewa ko ba ka da za ka matar ka kila hutu ta ba ta azumi amma za ka huta wanda za ta yi wajen ramadan da yana ɗaya da cikin ramadan ta ganin ka hutu wanda za ta yi ranko yana ɗaya da ada'i ba su ɗaya wannan duk kallolin nan da ba yi in kwana uku in biyar in takwas in goma gaba ɗaya ba za ta ranka su shi ke nan tashi kuna ɗai ba ka ɗai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su ناقصة عقل ودين غارغور هنكلي غارغور الدين كتي هبا يا رسول الله يكتب خورا في القرآن الله تعالى بيتي فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن بأسا من نمجي بيوصي شيئا أكاو نمجي قدادة ما تشبه الله بيتي هكذا تتي آو يا جيتي الشيء أبنجي زي هنسيوك أسا لكم يكملها تيتي أنت بالله إحداهما فتذكر إحداهما إن قلت أمنت قلت كنا بس يا نونا كنا قالوا ذاك سأل هذا يوكك شيئا النبي قال يتي شيكو رغور الديني أشي بعدين كو زما تكي ربي وتا بات سلا بات أزهي با سكا تيهاك نيتي تشيني نتشيني أما كما أذهب لنبذ الرجل من إحداكما ga ku da raunin addini ga ku da raunin hankali amma ga ku da tada hankali ba su da wadatar hankali amma suna iya tada hankali suna iya tada kuka inna kai da kunna azim to wannan raunin shi ya kawo ƙarfi wajen masida domin gwargwadon raunin mutum gwargwadon iya kulle karin shi yasa kai hankali da talaka wallahi kai ne mutum wallahi sai da yake kulla bai da iyaka bot a kasa a tsare a raka a jira ba karamin aiki suke yi inda talaka yake samu sa'a ke ko ba haka amma yana da wata sa'a wadda ka ji wannan ita ce ne sihamun laili la tasqi walakin laha amadun walil amadin qida ku ce tashi lokacin sauri yana Allah ka san wani ake ci Allah ka san an zalunci Allah wutar ka da mun karasa duk wanda adda sama duk wanda adda hannu ga sanya kuɗin ne fa Allah ka san gare shi to wallahi wannan Allah ya isa tafi ko min tasiri tafi a kasa a kare wallahi ta karamin tasiri take da shi Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa wato ranar murna ranar barka don haka mala'iku su shigo ta nan su shigo ta nan su shigo ta nan biskita salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqbat da'a aminci Allah ya tabbata gare ku kun iso ke sannan ku da zuwa ya wahalar duniya ya Najeriya ya mulkin Jonathan eh salamun alaikum bima sabartu aminci Allah ya tabbata gare ku saboda hakuri da kuka kun sha wahala fa ni'ma uqbat da'a Allah ce ma janna da gidan gidan zama gidan ni'ima gidan jin daɗi Allah ka kai mu wannan gida bismillah
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويقطعون ما أمر الله به أن الْأَرْضَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه سوق waɗannan da suke kwanci alƙawarin Allah bayan sun ɗauke shi da ƙarfi wa yaqtauna ma amara Allah bi an yusal kuma suna yayyanki abubuwan da Allah ya umarni a sadar da su ba su sadar da zumuntarsu da iyaye ba su sadar da zumuntarsu da dangi ba su sadar da zumuntarsu da Allah da manzon Allah dangantakarsu da Allah da manzo ba ta yi kyawo ba Allah ya ce wa yufsiduna fil ardi irin su kanna su ya cikin kasa duk wanda bai gyara dangantakarsa da Allah ba bai iya gyara dangantakarsa da mutane duk wanda bai gyara dangantakarsa da Allah da mutane ba abin da yake banda banda Allah ce ulaika lahum la'na waɗannan la'anar Allah ta tabbata gare su walahum su'ud da suna da mugun masauki a lahira zaka su ne akasin waɗancan mutane goma da muka ambata a cikin hadisi na Abdurrahman bin Auf wanda Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito kuma Imam Tirmidhi ya inganta shi Allah mu dauke sake ne yana ta Allah Rahman ni ne Ar-Rahman khalaqtu ar-rahim ni na halittu zumunta washtaqaqtu laha ismun min ismi na tsaga mata suna daga suna na Rahman na ba ta rahim zumunta faman wasalaha wasaltahu waman qata'aha qata'aha kwasta da zumunta zan sadar da shi da ni zan sadar da shi da jinƙayina zan kai shi gidan rahmat kwan yanke zumunta zan yanke masa saboda haka ya kai mai neman rahmar Allah ya kai ne mai neman jinƙayin Allah yi kokari ka sada zumuntar ƴan uwanka da iyayenka babu abin da Allah yake saurin fushi da ɗan adam da shi kamar ya yanke zumunta abu ne mara kyau mummunan abu kun ga can Allah ya kawo sifa goma cikinsu ya kawo sada zumunta nan uku ne kuma za su kai ka jahannama cikinsu ya kawo yanke zumunta Allah ya fito rizqa liman yasha Allah shi kadai ne wanda yake shimfita arziki ga wanda ko bi arziki daga wani ba Allah ba yayi aikin banza ko yi zaton a wani sarki ko hakimi ko mai mulki ko CBN ko gwamnati ko wani ɗan takara ko wani ɗan siyasa ko wani boka ko wani malami wanda ke ba shi arziki wala ya ce ku duk wanda ya ce maka to in azurta ka to wannan ya ce ne kaga mutum da babbar riga ya sa turare mai ƙanshi ya gyara hula ya hau babban mota waya ce wani wani waya ne kuɗi kuma kuɗi zai sai ya makanshi kuɗin mana ya zauna lafiya tun da kuɗi yake to ba aikin hankali bane ka ɗauka akwai mai yin arziki ba Allah ba duk abin da ka ga ya same ka rubutacce ne in arziki in talauci in mulki in wani in lafiya in ciwo duk abin da ka samu Allah kuma abin da ka rasa Allah mulkin ma in ka kai gare shi Allah da ya baka in ka ce kokarin kai baka ka ɗauki domin akwai wanda shi ka kokari ya ne samu in ka ce ai ni farin jini gare ni akwai wanda shi ka farin jini bai samu kai ba mai bada mulki sai Allah kuma duk wanda Allah ya bashi shi to wajibi ne ya sani cewa Allah ya bashi shi ne zai yi zarce shi wa ya qadir Allah yana kunta ta arziki ga wanda ya gada kuma da wancan da ya ba da wannan da ya hana ma baka gane wa yake so a cikin domin in Allah yana son ka yana iya baka in Allah yana son ka yana iya hana ka ya danganta gare ka akwai wanda in Allah ya bashi abin nan da ya bashi sai ya gani masa sila ta alkhairi sai ta sa ayyukan lada wanda sai Allah ya ta bashi in yana so akwai wanda in Allah ya bashi sai ya mayar da kuɗi godiyar zunubi godiyar azaba sai rinka taurin kai rinka iga rinka taka kasa guda guda sai rinka ma'asi yana ɗibar kuɗin sai yana sharholi to sai Allah ya takura masa yana so sai ya hana shi saboda lokacin da Allah ya baka ka gode lokacin da ya hana maka ka gode huwa alladhi la yuhmadu ala makruhin siwa Allah shi kadai ne wanda da abin da ake so da wanda ba a so in ya bayar ana godewa da ka duk yanayin da ka samu kanka ka gode ne wa farihu bil hayati dunya ka kare murna suke da rayuwar duniya kuma al hayati dunya fil akhirati illa mata rayuwar duniya in an kwatanta da lahira ba wani abu ne sai ɗan ƙaramin abin jin daɗi wulaƙantacce wanda bai kai ya kawo ba bai taka kara ya karya wanda nan take ya rabu abin duniyar da baya amfani ka sai baka tare da shi yau idan aka baka kuɗi miliyan ne ko miliyan ko miliyan in kana so su amfane ka sai ka kira dillalin gidaje ka ta shiga miliyan ashirin ka bani gida kai na miliyan ashirin kuma ka tafi to duk arzikin duniya haka yake amfaninsa shi ne rabuwa da idan abinci ya baka shawa ya baka shawa to amfaninsa gare ka shi ne ka cinye shi ina abinci shi ke nan magana ta ƙari idan sukura ta baka shawa kasa ya kasa shi ke nan ta yi dauda an wanke ta tsufa an yar ko an kyauta an yi sadaka saboda ka abin duniya ba wani abu ne ba wani hayatu duniya ta akhirati illa nisa abin duniya ba wani abu ne ba sai yan jin daɗi kaɗan wai kullum ladina kafaru ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه كافرين سنة cewa me yasa ba za a saukan ma manzon Allah wata aya mai nuna girmansa ko mai nuna gaskiyarsa daga wurin ubangijinsa ba to wata aya take nema wanda alqur'ani qul inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ga ya musu Allah da yana fadda wanda ya so kuma ya shiryar da wanda ya shiryar da wanda yake mai da al'amari gare shi zuwa gare shi don haka duk wanda kaga Allah ya fatar ya cancanci fata ne shi sa Allah ya so ya fatar shi wanda kaga Allah ya shiryar da shi to shi ne ya buƙaci shiryar shi ne ce wa yadi ilayhi man ana Allah na shirya da wanda ya koma gare shi za ka shirya neman ta ake in ba ka neme ta ba ka ɓace to kai ne kana yi ɓata da kanka domin ba ɓata ba wace aya kuke nema ga ƙur'ani da sama da aya dubu shidda an ce ku zo da ƙara guda irin ta kun kasa to wace aya kuke nema ga ku da aya dubu shidda da ƙari ku zo da kwana guda irin ta ba ku iyawa sannan alkur'ani bai taɓa faɗin abin da aka zo aka karar da mummuna ne bai taɓa ba da labari aka karar da ƙarya ne bai taɓa cewa a yi wani abu an kace kai wannan abin bai dace bai taɓa cewa a bar kaza an kace haba yau shi kaza ka bar ruwa ba to wata aya ta ce ne ma ban da alkur'ani inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa duk abin da qur'ani ke nuna wa shi Allah kwarai kuma shi Allah ne alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani zukatansu na natsuwa ne bi zikirillah kun ga wawa nan kaga musula kidan kuma da muka bayani shekaran jiya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah su masu imani masu imani ko da yaushe zukatan suna natsuwa ne bi zikrillah da ambaton Allah ambaton Allah anan wasu malamai suka ce shine qur'ani duk lokacin da aka karanta sai su ji wata irin natsuwa tsakaninku da Allah ɗazu da kake kasuwa ɗazu da kake ofis ɗazu da kake gida da yanzu da muke karanta maganar Allah don Allah ya shigo ka tafi nutsuwa to alhamdulillah ku mu ne ne wannan shine alamar imani yanzu lokacin da ake karanta alqur'ani ana faɗin ma'anarsa ya zama wani irin nutsuwa kake samu wani irin ni'ima kake ciki ta zuciya wani irin ƙarin imani kake ciki to kai ne mu'mini allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wa dhikrullah dhikr ni'am duk lokacin da ka ambata Allah zaka samu ƙarin nutsuwa saka in matar ka taɓa ta maka rai fito masallaci ka yi sallah dawo je ne kana tasbihi fita batanta bar ta falo inda da dare ne shige kurya ɗaki ka kama salati ga annabi in ka karanta ka samu nutsuwa a in ta bi ka ka so to ɗauki ƙur'ani da sallah wallahi ce wai in ka bi ka fa ka ce ke tun ba da hikiyo alwala mu karanta ƙur'ani sai ku karanta ta in ma alaran mace ta bi kamar yamma ita sai ta yi karatu wani ka wai lokacin kana jin zaƙin murya ta sai da tabbata ma da in ta iya gyara murya ta karanta ba abin da ke gusar da bakin ciki kamar karatun alkur'ani da ambaton Allah so da waɗanda zuciyarsu idan suka samu damuwa su ɗauki sigari su sha ko su sha kawiwi ko su sha giya raunin hankali ne in ma ba su iya karatun ƙur'ani da ɗauki cd ki kunna ta karatun su laifi ko ki sa wa'azin malam jabir yanzu da kira jin babban Allah ka duk lokacin da ake ambato Allah mumini da kowa yake samu idan kaga ana karatun Qur'ani ba ka samu nutsuwa to wallahi ka je wurin wani wani malamin likitan zukata ya maka magani ka je makaranta a baka magani wallahi kana cikin matsala kuma babba kuma matsalar ka ba da magani in ba ka ta tsaye ba على ذكر الله تطمئن القلوب التي كثورة زكاة سنة سمن إخواني دعمة الله الذين آمنوا بمسك إيماني وعملوا الصالحات سكي أو كان قري طوبى لهم جندائيات تبت جريس وحسن مآب دكتيا وربحوما ميدائي إتتي الجنة ود إتي غداء سنتا شكرا أريئك أنا تفيا تفيا الوصف يا الله كيمنا نعمة شباء الجنة ya Allah ka nutsar da zukatanmu da ambatonka ya Allah ka gafarta zunubanmu ya Allah ka yafe kurakuranmu ya Allah ka sa wannan wata na azumi ya zama wata rahama da gafara a gare mu masu kyamara ko da sun ce lokaci yayi da ku bari gobe sai mu hada na tambaya ba ce eh asusun marayu ba to sai sai mu yi mu yi sallama da masu rikodin domin mu hada abinda Allah ya ba da iko na asusun marayu Allahu akbar to ashe wani ma har ya zo da shi kun gani ko wato riga ya yi mini ke to ne ya zanni da sunan tawar da sunna wanda ya kawo shaddan nan Allah ta mashi albarka Allah ka sutura shi duniya da lahira Allah kada ka tona asirin Allah ka yarwata mishi arziki shi da iyalansa duk wanda ya yi koyi da shi tsakanin yau da gobe da jibi da za mu yi wannan aiki Allah ka amsa addu'an nan da ne gare shi da iyalansa da zuriyarsa to ni dai zan duba aljihuna abinda Allah ya hore sai in fara da shi amma dai ni ma na alƙawarin sunan a tafi guda sabo sai hakuri manara ta ce ba ta son tsofaffi sababbi kawai take eh don haka duk wanda ke kawo sunan atamfa ko bandurin shadda ko naira dubu ko ɗari biyar ko ɗari biyu ko abinda Allah ya huwa ce mu fara daga yanzu wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za mu yi ta addu'a har sai an gama wannan kuɗi eh don haka addu'a za mu yi tai اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا في اللهم اغفر لنا في في دمنا هذا واجعله دمعا مغفورا واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر الكفره والملحدين اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين اينما كانوا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم اهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق لا يهدي احسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت اللهم انا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك ولا لا يسعنا الا رحمتك وفضلك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين